بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin daren talata sha uku ko sha hudu da watan safar hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha tara da watan agusta watan tara watan takwas afuwan miladiya dubu biyu da ishirin da da hudu idan tarihi ya inganta kamar da aka saba a kowane mako a daidai wannan lokaci muna haduwa a wannan masallacin na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa a wannan kasar ta Niger domin karatun adda'u waddawa littafin sanannen malami fitacce bijimi al-imam ibn al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah muna fatan Allah subhanahu wataala da ya karba muna yau wannan satin zai kasance shine darasi na darasi na arba'in da takwas da tara ko darasi na arba'in da tara insha Allah a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna nan akan bayanin da mala yake muna a game da tasiri na sabon Allah da kuma yin zunubi irin abin da yake biyowa baya ko yake jayowa a rayuwar mutum da ma kuma zuciyarsa baki daya wanda satin da gabata mun ga abu na tara daga cikin asarikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala shine al-ma'asi tamhaqu barakatul umur al-ma'asi tamhaqu barakatul umur cewa sabon Allah yana tafiyar da waton albarkar rayuwa, saɓan Allah yana jayo albarka ta rayuwa ta tafi shekarun mutum su taƙaita, wanda mun yi bayanin abin da malamai suke nihi a wannan. Yau za mu tashi abu na goma, wamin ha na goma kenan ko? Malace wamin ha na daga cikin tasirin saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. da yake jayo wa jikin ɗan annabi Adam da ma zuciya, annal ma'asiyai ta zara'u amsalaha cewa saɓan Allah tana girba ko tana noma ire-irenta. Wa tulidu ba'daha ba'dan sannan tana haifar da sashenta sashe na haifar da sashe. Yin saɓan Allah ta zara'u amsaluha, ta zara'u amsalaha tana sanya wani saban Allahn kuma ya biyo baya, ko kuma ci karatun, idan aka ce a zira'a noma kamar tana fitar da, tana tsirar da wani saban Allah irinta. Kamar saban Allah yana jayo ƙara yin saban Allah. Kun gane karatun? Sannan watu lidu ba'daha ba'dan, watu lidu ba'daha ba'dan kuma sashen yana yana haifuwar sashi. hatta ya izza alal abdi mufaraqatuha har abin ya gagara yayi buwaya ya buwaya wa dan annabi adam ya rabu da ita idan mutum yake ta'amuli da sabon Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin tasirin da sabon Allah ke jawo mutum shine yana sanya ka kuma ka abuka wani sabon Allah kun bai karatun yin sabon Allah yana abuka yana sanya mutum ya ƙara abukawa cikin cikin wani sabon Allah kamar da ya tabbata a tarihin annabi Musa alaihi salatu wassalam a banu Isra'ila afwan wani mutum ne mai imani taƙiyi ana ganin su da kamun kai kuma ga ilimi sai wata mata ta kira sa zuwa ga ya zo cewa tana da tambayoyi gare sa da ya zo ta liƙe gidan ta ce ba wani abu da sunan tambaya ta bukata gare sa ne ya biya mata bukatarta ko ya yi zina da ita ko ya sha giya ko kuma ya kashe wancan yaran kun ji karatun ko ya yi zina da ita ko ya ko ya sha giya ko kuma ya ya kashe wancan yaran sai ga illar da munin zina cewa zina wa kaji kaji ga irin ukuba da ake samu sannan kuma kashe rayuwa shi ma illa ko yana da illa mai girma sannan kuma shi kansa shan giya yana da illa mai girma sai ga kamar shan giyar ya fi sauƙi a kan kowanne daga cikinsu, fasharibal khamara sai ya sha giya, yana shan giya sai ya abka mata, kuma sai ya kashe yara. To, sabon Allah yana jayo ɗan uwansa sabon Allah, yana haifar da wani sabon Allah. Yanzu misali, sai ga mutum wanda baya shan taba misali, baya wasu shaye-shaye, daga lokacin da ya fara shan tabar idan abin ya ya zai masa jikin sai kuma ya yi intikali zuwa ga abin da yake sama gare ta haka ne sai kuma shin abin da ya fi tabar muni daga nan kuma sai ga ya abu har abuka wa zina daga nan sai na ganin kamar ayi rayuwar ma in ba a sabon Allah ba ta daɗi kun bai ci karatun Allah ya rufa mana asiri to malai ce idan abun ya waye garin haka ya iz hatta ya izza alal abdi mufaraqatuha har abun ya ci ya gagara waɗan da mutum wacan ya rabu da wannan sai mutum ya ji kamar bai iya rayuwa in ba ya saɓi Allah ba. Wal khuruju minha kuma sai ga bai iya fita daga cikin wannan sabon gaba ɗaya. Kama kala ba'du salafi kamar waye da wanda cikin magabata yake cewa inna min uqubati sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha na daga cikin ukuba da Allah yake wa mutum mai sabo shi da in yayi sabo kuma wata sabon zai biyo baya idan kai sabo to wani sabon yake biyowa baya yake jayo kai wani sabo ko kun bayyana Allah ya rufa mana asiri sai yake cewa wa inna min thawabi sayyi alhaq wa inna min thawabi alhasanati alhasanata ba'daha na daga cikin eh sannan na daga cikin lada ko roman kyawun aikata nagartaccen aiki shine idan ka aiwatar da nagartaccen aiki yana jayo ka aikata wani nagartaccen aiki ma'ana idan mutum yana yana shan giya misali ai samun Allah ne ko mu buga misali to kamar shan giya yana zai iya haifarwa mutum da ya iya kashe rai zai iya haifarwa mutum ya ci zarafin mutum zai ci iya haifa mutum ya yi zina zai iya haifarwa mutum da ya ya ƙetare hajji da wasu wasu abubuwa da dama. To haka, kyakkyawan aiki yana sanya mutum yi zuwa ga kyakkyawa. Zama cikin masallaci, misali, yana haifar da karanta alƙur'ani mai girma, kaga aikin alkhairi ne. Karanta alƙur'ani yana sa mutum ya hararo girman Allah ya har ya ta'amuli da ayoyin Allah, shi ma ibada ce. Wannan yana sa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara dagewa akan nafilfilo da sauransu kaga wannan abin da duk ya ja shi ne zama cikin masallaci misali ka zauna a masallaci kana jiran sallah to kaga zaka tashi kai nafila zaka tashi ka karanta alqur'ani mai girma zaka yi istighfari zaka yi salati wa manzon Allah wanda in baka cikin masallaci yana da wuya ka aiwatar da wannan abun me ya jayo muka yin wannan abun shine aikata aikin alkhairi na zaman cikin masallaci ko kuma karatun Daka yin aikin alkhairi yana jawo mutum ya yi wani alkhairi, haka sabon Allah yana jawo mutum ya sake yin wani sabon Allah, Allah ya tsare mu. malike cewa fal abdu idza amila hasanatan shi fa bawa mutum in ya aiwatar da kyakkyawan aiki in ka aikata aiki nagartacce qalat ukhra ila janbiha to akwai wani aikin alkhairi da yake kusa da wannan alkhairin sai ya ce da kai i'malni aidha ni ma ka aiwatar da ni aikin alkhairi ne in ka aiwatar to akwai wani aiki da yana makojaka da juna su alkhairai suna kusa da juna kamar da sharri yana kusa da juna idan ka aiwatar da alkhairin sai alkhairin ya ce waka wani alkhairin ya ce ni ma aiwatar da ni misali sai ka tashi tun da safe ka je ganin mara lafiya aikin alkhairi ko ba aikin alkhairi bane na'am masha Allah ka je ka gansu sai kuma wani alkhairin ya ce maka sadaka ta ce ai ya kamata ka bada wani abu kai ne ka ka fanta sai ka hiddo kudi ka bayar kaga kai wani aikin alkhairi me ya jawo maka kai sadaka zuwa ganin marar lafiya shine ya jayo maka wannan yin sadaka in kai sai ce ai ya kamata ma kai kai kaza ya kamata kai mu wani addu'a ya kamata kai wani kaga shi ma aikin alkhairi ne ka saka mu wani fuska kaga shi ma aikin alkhairi ne ka saka ta wani zato aikin alkhairi ne duka me ya jayo sa shine abu guda da kai na alkhairi to in ka aiwatar da alkhairi yana jayo kuma yin wani alkhairi sai shi alkhairin da yake kusa sai ce ni ma ya kamata ka aiwatar da ka aiwatar da fa idza amilaha in ka sake yin wannan aikin alkhairin qalat athalitha sai wani aikin alkhairi na ku yace i'malni qalat athalitha kadhalika sai shi ma yace haka yace ni ma aiwatar da ni malace wahalun majar haka abun zai ci gaba da yin wanzuwa haka kuma abun zai ci gaba da da abukuwa kana yin wannan kuma sai ga ya kamata kai wannan ya kamata kai wannan ya kamata ka kai wannan ya kamata kai wannan ko kuma ci kana cin ko fatadha'afu ribuhu sai kuma ribar ta ƙara lillinka sai ribar ka ta ƙara lillinkuwa wata zairatul hasanat kuma sai ladar ka ta ƙaru ribar tana ƙaruwar ladar tana ƙaruwa kana kuma ƙara aikata aikin aikin alkhairi ina fatar mun fahimci karatun jama'a ko ko kun fahimci karatun misali walillahi almaslul a'la sai ka za su ka zo sauraron karatu ka zo sauraron karatu kaga zawwa karatu mine aikin alkhairi ne ko to kuma sai ka zauna a cikin masallaci aikin daga shigo kai na fila ka zauna kaga kai aikin alkhairi shi kansa zaman cikin masallacin mine ne ibada ne sauran karatun fa ibada ne kake yi ko masha Allah to kuma zaka haɗu da mutane sai ka ji kana son mutun dan Allah shi aikin alkhairi ne kuma aikin alkhairi bane ina fatar kuna fahimtar al'amuran ko kun fahimci abun to in haka tashi baka ladar to ga ladar zauwa wajen karatu ga ladar zama a cikin masallaci ga ladar nafila ga ladar son mutum da kai ga ladar saurare ga ladar sakawa mutum fuska da kai kakin ajimar ladar tana ta ta ta linkuwa ta ta linkuwa to haka aikin alkhairi yake ina ba ta mabanci abin shi yasa kakkare na yin aikin alkhairi ko mi tsatsajin sa karkare na yin aikin alkhairi saboda in ka aiwatar da shi to zai zaka zai ja ka zuwa ga wani aikin zuwa ga wani aikin alkhairi ai shi aikin alkhairi kamar aboki ne idan kana abokin kirki to duk ina za ku dinga zuwa wurare ne nami na kirki wurare ne na alfarma wurare ne Allah yake so kuma da in kana abokin mutumin kirki to ana kiran sallah zai ce maka kuje za a yi rasuwa ce kuje jana'iza ana wa zai ce kuje ku sarara zai ce ku karanta qur'ani zai ce ku kaza zai ce ku kaza zai ce ku kaza aboki ne zai ja ka zuwa ga ayyukan alkhairi to haka shi ma aikin alkhairi yake in ka aiwatar da shi zai ja ka zuwa ga wani aikin alkhairin na daban ne Allah ya sa mun bai ci karatun to Allah ya sa mu dai kuma akan aiwatar da ayyuka na na alkhairi وكذلك وكذلك كانت السيئات ايضا haka shi ma zunubin yake mummunan abu yake in ka aiwatar da zunubin sai ce ba sai wani zunubin ya zace maka ni ma aiwatar da ni misalin mutun ya sha taba sai na ce a to ai dan ka dan har dan taba kwaya ai ba wani abu ne kamar ta hai taba gusa da damuwa idan mutun ya dan fara taba kwaya sai ce ai giyar ta ita ce uwar idan mutun ya zo giyar sai ce ai sai ana gama da mata in ka gama sai ka ga kashare ma ba wani abu ne Allah ya rufa muna asiri hatta yasira ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikha har awayi gari har aikin alkhairi da kuda ya zamanto hay'a wani yanayi ne wanda yake rasikha tabbatacce wa sifatin lazima kamar sai zaman to yin aikin alkhairin ko da'ar wani yanayi ne da yake ɗanɓaruwa wa mutum kamar dutse ne a kafe wa jikin mutum wani tambari ne a cikin mutum wa sifatin lazima kuma ta sifa ce ta lazimci dan annabi adam wa malakatin sabita fi sana kuma abu ne alama ce ta take ke tabbatuwa wa mutum falau attala al-muhsinu ta'ati da a ce mutum wanda yake wanda yake mai kyautatawa mai aikin alkhairi al-muhsin mutum mai nagartaccen rayuwa da zai a ce za a ce zai yi watsi da wani aikin alkhairi da daqat alaihi nafsuhu to da zai zai samu kunci a rayuwarsa misali mutum mai imani idan yana yin aikin alkhairi in bai wa damuwa yake ji ba dadi yake ji ba yanzu duk wanda ya saba yin sallar subahin a cikin al'umma na rantse da Allah in ya taso ya tara an an an kista sallah an yi da sallah sai ransa ya baci ko kun fahimta haka ne ko ba kawai jama'a idan ka saba yin aikin alkhairi sai ka zo kai suke an ƙare sai ka ji ba daɗi sai ka ji ranka ya ya shiga wani kunci ko ka ji kawai ranka a baci dalilin rasa su bayan sai ka wuni cikin damuwa sau da ka rasa wani aikin alkhairi da ka saba yi idan ka saba zuwa karatu sai ka zo an tashi sai ka tashin ba daɗi haka ne ko ba ka bane idan ka saba yin aikin alkhairi ka saba yin aikin alkhairi sai ka zo katar da an yi wannan aikin alkhairi misalin kana shirya tabarmi a masallaci ko kana share masallaci sai ka zo katar an share sai ka ce kawai babu daɗi haka ne to haka aikin alkhairin yake to kuma idan kaga hakan tana faruwa da kai alamatu tadullu ala annaka muhsinun alama shi take cewa kai mutum ne mai kyautata aikin kuma Allah yana karɓar ayyukanka wa baqat alaihi al-ardu bima rahabat sannan kuma kasan ta kuntata gare sa tai kunci saboda abin da ka aiwatar mafhum tayyib wa ahassa min nafsihi bi annahu kalhuti sai mutun ya dinga jin aras cewa kamar shi kamar wani kifi ne idza faraqa al-ma idan ya rabu da ruwa jama'a ya kifi yake ji in ya fita cikin ruwa na'am idan aka tsamo kifi da ransa a cikin ruwa yake walwalniya a waje ya yake ci akwai daɗi baya jin daɗi sai in yami sai in ya koma cikin ruwan haka duk mutunan kirki in yana aikata aikin alkhairi in bai aiwatar ba jin yake baya daɗi in ba ya aiwatar da wannan alkhairin ba yanzu akwai wanda fa ya saba duk safiya sai ya zo ganin mara lafiya to duk wanda bai je ba lafiya akwai wanda ya saba kullun sai ya sadaka in bai baya jin daɗi baya jin daɗi akwai wanda ya saba kullun sai yana fila in bai baya jin dadi akwai wanda duk litinin sai ya azumi in bai azumi ba litinin wallahi baya jin dadi damuwa akwai wanda duk alhamis sai ya azumi akwai wanda duk ayyamul bidi sai ya azumi akwai wanda duk shekara sai ya je umara in bai je ba baya jin dadi akwai wanda in lokacin zakar ta yi bai fidda ba sai ta jin kunci da da damuwa a ransa ina fatar mun fahimta to haka aikin alkhairi yake to kuma in kaji cewa ga wani aikin alkhairin da baka yi ba kana shiga cikin damuwa wallahi ka ƙara wa Allah godiya kuma ka ƙara roƙon Allah ya tabbatar da kai akai Allah ka tabbatar da mu akan ayyuka na na alkhairi a rayuwa malaki cewa to wa hasabin nafsi sai dinga ji a rasa cewa kalhuti idza faraqa alma'a kamar kifi ne idan ya rabu da ruwa hatta yu'awidaha baya samun natsuwa da kwanciyar hankali sai in ya dawo cikin ruwan fataskuna nafsuhu siran sai ya samu natsuwa wa taqarra ainuhu kuma sai idan su sai sai zaman to babu wani damuwa da da wani kunci a tattare da shi walau attala al-mujrimu al-ma'siyata da za a ce mutum mai laifi mai sabo idan ya ya rabu da da zunubin da yake yi da sabon Allah wa aqbala ala ta'at ala ta'ati ya fuskanci wa Allah da'a la taqat alaihi nafsuhu shi ma zai jira sai ya baci idan mutumin banza yake yin saban Allah bari saban Allah mine ne da'a ne aikin alkhairi ne idan mutum yana sabo sai bashi to ya aikin alkhairi ko kun bayanta idan mutum yana shan taba sai bai sha ba to ya yi aikin alkhairi idan mutum yana yin zina sai bai bayani ya yi aikin alkhairi idan mutum yana shan giya sai bai sha ba yami idan mutum yana sata sai bai yami ya yi aikin alkhairi to da a ce wanda yake yin laifi sai ya yi watsi da yin laifin ya bar shi kawai to zai ji shi ma cewa kunci a ransa na bai yi wannan abun ba duk da cewa fa in yi ba wani daɗin yake ji ba fa yanzu ba wanda ke yin aikin ziribi yake jin wani daɗi ne babu sa wallahi da za ka dinga yin fira da mazinata sai ce maka wallahi kawai in ya ira ba abin da ke yi sai kunci da damuwa ba wani abu wanda ke sata kudin al'umma in yabi cikin al'umma abin shi kansa tsana kansa yake yi ba baya jin daɗin mun bashi karatun to malai ke cewa labaqat alaihi nafsu shi ma da za a ce mutum wanda yake sabo zai daina sabo to da zai ji damuwa a tattare da shi wa daqa sadruhu kirjinsa yayi kunci kasa da kasa da tsuwa wa ayat alaihi mazahibuhu hankalinsa duk ya tashi natsuwarsa duk ta tafi hatta yu'awiha baya jin dadi da natsuwar sai in ya sai in ya dawo cikin wannan abun ba ce hatta hatta idza inna kathira min al-fusadi la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghairi ladhatin yajiduha yace zaka ga zaka samu mafiya yawan fasikai masu fasikanci suna abkawa cikin sabon Allah amma ba jin dadi suke yi ba yanzu wanda ke shan giya in ka tambaye shi wai wannan shan giyar da kake mi kake samu cikin sai ce wallahi ba komai an riga dai an yi abice ne an riga an saba ne wanda ke haraka ƴan mata in ka tambaye shi wai wani waje a wani abin ne yake ja maka wani riba kake samu miye jin dadi sai ce wallahi babu an riga an saba ne wanda ke shan taba na ce wani yanzu taba da kake sha wai mi kake ji a ciki ce wallahi ba komai mun riga mun saba ne kawai in ya bada kuma babu dadin kuma in yayi ba wai dadin yake ji ba Allah ya roha mu da asiri amma shi wanda ke ibadar in yayi dadi yake ji yanzu mutum yayi sallah sai ya ji ya sauke wani ne dadi kake ji in kai azumi sai hada wani dadi an zaka budin baki ana ta kaka an shirya ji shirya fa ake ba a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan gaske mutun ya kawo ga kaza an nike nan ga wani dan brochet nan an yo ga wasu kwai nan an soya da fridge ha duk ana jin dadi ne za a bude baki an yi ni an yi ibada amma shi wanda ya saban Allah baya jin dadin abu ba wani dadi da ake ci yanzu duk dan naraba wai dan dar da yake tunda kakin a tashi naraba kowa cikin haushi yake fa ko ya dan dare in zai tashi haushi yake ji da takeici amma ba wanda taba zuwa masallaci kaje kana jin hawa da gashi dan dan yazo sahu ya so sahu gaba sai dai kai amma sha Allah wa da gashi dan shi da kabar kabar kabar Allah ya sa mu dace wala da'iyata ilai wala da'iyata ilai kun ba bukatar ta illa bima yaji min alamin alamin bin mufara min alalim bin mufaraqatiha sai dai kawai abin da ke ji shine radadin rabuwa da ita kawai radadin rabuwa da wannan abun amma ba wani dadi ba da ke cikin sabon Allah kama sarraha bidalika shaykhul qaumi al-hasr bin hani kamar yadda shaykhul qaum malamin mutanen banza yaji suka yake cewa wanda shi al-hasan dan hani ya fayyace wannan abun haifa ya kulu ta inda yake cewa وكأس شرب وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت تداويت منها بها yace wa ka'asin sharibtu ala lazzatin da wani kop bol na giya da na sha akan jin dadi na sha ne dai kawai dai ala lazzatin dan na more rayuwa sai ce amma wa ukhra tadawaitu minha biha wani kuma na sha ne don na magance rashin damu don na magance rashin lafiya da ita ma'ana giyar da yake sha ba yana sha bane don wani jin daɗi shan da kuma yake sha ba yana sha bane don ya more a'a sai dai dan radadin in bai sha yana jin damuwa kawai ko kuma ta karatun kawai ba wani daɗi bane yake sha in ya sha amma yana sha ne don ya magance damuwar da in bai sha ba yake shiga a ciki amma ba wani abu da yake samu na na rayuwa na lafiya na taifi da yake kawai tana wanke kwakwalwa ƙarya ake yi eh ba wani abu da ke kwakwalwa kamar alkur'ani mai girma wallahi ba abin da ke wanke kwakwalwa ka san cewa kawai kawai masu shan giya wai tana ƙara tana gyara tana ƙara basira ƙarya ne wallahi ba wata basira da ke ƙara baka ji ma abin da imamu shafi yake cewa ba yace salasun hunna muhlikatul anami وداعية الصهيد إلى السكيم دوام المداومة ودوام وضع وإدخال الطعام على الطعام يتي ثلاث هن مهلكة الأنام أما بيقداؤك سنة حلكة أن النبي آدم متاني وداعية الصهيد إلى السكيم سنة سنة متمي لا فيها ذمر اللاهية لا فيها كتككة أو يغري باكا دلافية ya ce dawamul mudawamati dawwama a kai shan giya kwankwadar giya karan ɗan kwalba kai dai wuski kawai to za ka waye gari baka da lafiya wada wa mu wata in mutum ya wace mata kullum kai jima'i kullum jima'i kun ba ka sa koyarwa inda mazan kullum su wannan musibar har ina a wannan musibar har ina ya ce wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da kuma cin abinci tun wani bai loshe baka san tun wani bai sauka baka sanya wani su inci to wannan abin yana jawo mutum rushin lafiya kuma wannan ba shakka haka ne wa qala akharun wani yake cewa fakalat dawa'i wa hiya da'i bi ainiha kama yatadawa sharibul khamr bil khamri fakalat dawa'i yace ita giyar ta kasance dawa'i ita ce maganin rushin lafiya ta ku ji ba fakalat dawa'i yace ita giyar ta zamanto maganin rashin lafiya ta sai ce wahiya da'i bi aini ha kai jama'a ku ji ita ce rashin lafiyar ma da kanta ita ce rashin lafiyar da kaina ita ce maganin waraka ta kuma ita ce rashin lafiyar ita ce rashin lafiyar kuma ita ce maganin warakar in bai sha ba babu lafiya kuma in ya sha ya magance wannan matsalar yace kuna fahimta kun fahimta fakanat dawa'i yace ta zamanto a matsayin maganin waraka ta maganin rashin lafiya da sai ce wahiya da'i bi ainiha yace to wannan afwan ba giya ba yake magana anan yana magana ne akan akan masoyiyarsa yace ita masoyiyar ta zamanto ita ce waraka ta ta rashin lafiya sai ce wahiya da'i bi ainiha kuma habibiyar ita ce damuwa ta a lokaci ɗaya ita ce rashin lafiyar kuma ita ce mi ita ce magani sai ce kama ya ta dawa sharibul khamri bil khamri kamar yadda ɗan giya yake maganin damuwarsa da giyar in ɗan giya ɗan giya in bai sha ba yana shiga cikin damuwar ta bai sha ba yace to kuma haka ni ma nake shiga cikin damuwa in ban ganta ba kuma in na ganta sai ya zamanto matsala kuma ci karatun ba sai ko kun gane baitin ba wai fakalat dawa'i yace ita masoyiyar ta zamanto maganin sa warakar sa ita ce abin da yake gani ya warke da dukkanin wani rashin lafiya nasa duk wata damuwa da ya ganta dai mai walda idanun to ya komi ya tafi sai ce wahiya da'i bi ainiha kuma ku sani fa ita ce rashin lafiya ta ma saboda tunanin da kisa cikin rashin lafiyar muna zaune kuma ba a ba a huce minti biyu sai an sai an bata min da rai in ba ni tare da ita ina cikin damuwa kuma in na hadu da ita damuwa ce sai ce kama ya ta dawa sharibul khamri bil khamri kamar dan giya in bai sha gin yake shiga damuwa ba to kuma in ya shan ba wani abu take kara masa mun bayyana sai ce ba ka gane bai tace wala yazalu al'abdu yu'ani ta'ata wa ya'lufuha wa ya'lafa wa ya'lufuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilu Allah hatta yursilu Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi alayhi al mala'ika tu'azziruhu ilayha azza wa tuharriduhu alayha wa wa tuz'izuhu an firashihi wa majlisihi ilayha malace bawa ba zai gushe ba yu'ani ta'a yana fama da yin aikin alkhairi wa ya'lafuha yana kulla abota da ita shine al'ulfa al'ulfa shine kulla abota da abu kana cewa abu ko kuma ta me yasa ke cewa aboki aboki saboda kuna tana kulle masa wa yuhibbuha kuma yana son yin aikin alkhairin wa yu'athiru kuma yana tasirantuwa da wannan abun na da'a hatta yursila Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi alaihi almalaika to bawa ba zai gushe ba yana son aikin alkhairi yana kulla abota da shi yana tasirantuwa da aikin alkhairi face sai Allah ya turo masa mala'ika da rahamarsa to azziruhu ilaiha azza su karfafa sa akan abin da yake yi yanzu misali ba yabo ba lanu zaki alallahi ahada ba za mu yabi ba za mu tsarkake kowa ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma kun ga esmediyan nan da suke doka karatun nan wallahi duk da aka ce ba karatu da ma suke shiga sai shiga kawai ba wurin tafiya ma sai musu wuya ina za su ko kuma ci karatun ba sai kuma ta ba wurin tafiya ma sai ga ina za su tafiya sai sau sai ina za su tafiya in karatun shine kawai saboda son da suke wa abun da kulla abota da wannan abu in ba a karatu masu shiga cikin da ba sai shiga kawai kamar lokaci ya musu yawa sai ga ba aikin da za su sai ga suna cikin wani kawai ga suna ma sai arsa miye za a shi. To, daga lokacin da mutum ya kulla aikin alkhairi wa ransa, yana kana damuwa da shi, kana aikata shi, kana so shi zama to abokinka, to sai Allah ya turo maka ma ba ka taɓa kasara cikin aikin alkhairi. Da duka ribe Ismailiyan nan fa sai a yi sati, a share sati kullum ana karatu. Ba haka ba ne? Akwai da za a yi karatu so biyu. akwai za su yi karatu za su ɗauka karatu so bi kun ba taba gajiya ba ba taba kosa kun ba taba kawai ganin kawai an yi abin nan ba wannan taimakon Allah ne akan ku ƙara godewa Allah a lokacin da wasu na can sai ku je ku dawo ba abin da suke kai sai sai sai kallon tele sai game sai rido ko an je an yi karatun kun fa'idantu kuma kun yi aikin Allah wani ya kalla an ba ku lada ko kun bai ci karatun an tura a gurfi wani ya saurara kun samu lada wani kuma ba abin da ya karo da shi ina batar mun fahimta Allah ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu to sai Allah ya turo mala'ika ya karfafa ka sai ka ji kawai kana jin dadin abun kana nishadin abun shine kawai farin cikin ka wa tuharriduhu alaiha su ƙara kwaɗe martar maka da abun ka ta jin ai ya kamata a ƙara karatu ya kamata a sa kaza ya kamata a yi kaza su ganin suke kawai a zauna a dai a tayi a tayi ko ko bai ci karatun wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha sannan kuma su su natsar da shi su su nisantar da dukkanin izi'aj dukkanin wani damuwa da takaici da bakin ciki a gadansa da kuma majalisinsa inda yake inda yake wannan aikin da'a sai duk abin da zai kauda maka da hankali sai a kusa maka da shi wala yazalu ya'lafu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilullah ilayhi ash-shayatin bawa ba zai gushe ba yana kulla awuta da sabon Allah yana son wannan sabon Allah yana tasirantuwa da ita face Allah zai turo masa shedanu su zamanto abokanansa fa to azziruhu ilaiha azza su dinga karfafa masa idan mutum ya zamanto kawai sabon Allah yake yake shawa to sai ga kullun shedan yana ƙara su da abokanansa suna ta ƙara kawata masa ai yanzu plus bibiya sai a ce maka ai kai plus bill kai ba a komi ladin ma kawai ta ranan kwari ce kawai ga hanyar hanyar hanyar yamai hanyar university tan ne ake abubuwa ce kai ai shi ma bashi gwara akwai gida ku dauki gida haya ko kuma da ai ya kamata ai kaza ya kamata sai ga kawai sabon Allah hawa yake sai ga kawai suna ta mutum yana ta karfafuwa kuma duk inda wani dan iska yake kuma shine abokinsa sai ga mutum yana abota da abokin kanansa na shidda sai a warin kanansa na shidda shine abokinsa saboda an haɗu ana tabbatar eh ai na baku labarin malam zai da wallahi zago da ɗan aka mata da ɗan ƙwaya aka je da shi ko sariya aka ce kai baba saboda Allah yanzu da hurhurarka da diya kuma kaza cikin ya kai ce lalacewa to ita lalacewa ba abin da ba ta sawa e ba abin da ba ta sanyawa saboda mi saboda shedan ne ke tare da mutum shedan ne kuma za mu ai iskancin ba wanda bai iya ba idan ka ka kulla abota da aikin alkhairi sai Allah ya taimake ka ka fi karfin sa ko kun fahimta eh idan kuma ka dan zama abin da su da dan hannu ne sai su tura ga cikin sabon Allah Allah ya kare mu malati fal awwalu qawiyyun jannada ta'ata bil madadi fakanu min akbar a'wanihi wa hadha qawiyyun jannada al ma'siyata bil madadi fakanu a'wanan alayhi wancan mai imani mutun na farko mutun ne mai karfi wanda ya ya ya nitsatu a cikin da'a wa Allah subhanahu wataala ya ginu ya zamanto dan banga a cikin aikin Allah sai kuma ya zamanto ta hanyar miƙuwa ta hanyar zartuwa a kai almadar shi ne zarcewa miƙewa cikin abu sai suka zamanto suna taimaka cikin abu da kake yi wannan kuma nabin ya zamanto ya yi ƙarfi cikin sabon Allah sai zamanto ɗan banga a cikin ɗan hannu a cikin sabon Allah sai zamanto shedanu suna taimaka masa akan abin da ke na sabon Allah sai ya dage ta yi sai na ganin kuma shine birgewa shine wayewa duk wanda baya yin abin da yake yi baya yin abin da ya kamata a rayuwa ina fata mun fahimci wannan wannan nukutar to sai kuma abu na na 11 ai akwai lokaci ko abu na 11 muna iya makaranta sai mu kwana akai Allah ya sa mun fahimci wannan bayani da malami mana mun gane karatun da kyau ko cewa shi dai sabon Allah in kana yi to kana ƙara samun kusanci wa Allah kuma ta hanyar kuma Allah zai ƙara taimakonka na ka ƙara dagewa akan yin wani aikin alkhairi in kana tsawa kana bin Allah kuma in kana sabon Allah to kuma shedanu za su ƙara tinzira ka akan yin wasu abubuwan da sabon har mutum ya zamanto baya jin baya jin wa'azi mala ce wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah subhanahu wataala wa huwa min akhwafiha 'ala al-abd na daga cikin abun da ake jin bawa tsoron ya faru da kai in kana sabon Allah annaha tud'ifu al-qalba an iradatihi shine suna sanya bawa zuciyarsa ta yi rauni akan nufinsa akan manufarka fatuqawwiya iradatul ma'siya sai manufar saban Allah ta karfafa sai zama to shi mutum kullun ba abin da ke birge shi saban Allah ba abin da manufar shi kullun saban Allah ne da dare ya zo cikin gida TikTok yana kallon shi abin da ma yake kallo irin ƴan mata su fitsararru wa'annan yana kallo yana yana jin daɗi yana sabkewa da rana kuma in an fito shine kawai wannan unguwar dai wannan fadar ba komai ba zai kasa saboda ƴan mata yanzu kun san Allah a garin nan fa akwai mutanen da suna yin fadodi ne majalisu ne ake kulla ba na Allah ba saboda tasirin saban Allah zuciya ta yi rauni ta zamanto ba abin da take da ba sai saban Allah akwai wanda faskariye bakwai zai fito ba da niyyar tafiya kasuwa ba ba da niyyar tafiya kasuwa ba sai da niyyar tafiya kawai don ya ga 'yan mata yanzu akwai fasikan mutane da in kashi suna fira suna ba da labari sai ka suna ce maka ai lakwal kaza ta fi kowace lakwal 'yan mata wasu kuka fita ba shi kuma nan tarance Allah ya ce shi nan aka jarabe shi kuma yanzu duk kai Allah ya rufa bane asiri wata al'amarin akwai sakarci da wawanci cikin al'amari ƴan matan nan fa matan nan fa sai an mutu sai ka mutu ana aiho su ba kuma wallahi sai ka mutu aiho wanda suka fi wanda ka gani kyawo wallahi na azim ba ga bane kudi ne yanzu ba yanzu in ka lura misalin an yi an yi lokacin da garin nan fa ba wanda adda miliyan guda gashi miliyan guda an yi wannan lokacin an yi lokacin da duk garin tawa duk garin tawa kaf mutum biyu da ake taya neman canji wajen sunan jika goma in ba a samu kuma ba a samu shi har abada dittawa mutum biyu jika goma in za a canza jika goma nan mutum biyu ne ake zuwa wajen su in dai ba a samu wacan to an kare shi kenan a hida tamaha to yanzu ba eh kaga na wancan lokaci an riga an wuce an wuce wurin an kare da su yanzu kuma wasu ne aka yi to kuma nan daga ba Allah ɗaya san wanda za a yi ba gaban Allah ɗaya san abin da zai faru nan gaba to da haka sabon Allah yana daga cikin abin da ke sa zuciya ta yi rauni daga manufa daga nuhi sai da manto sabon Allah shine ya kaffafa ya karfafa manufarka wa tudhifu iradatu tauba sai kuma ta raunar da manufa ta tuba kullum mutum gane yake suna da sauran lokaci bai bai kamata ya tuba ba kullum ganin kake akwai saura akwai dama har yanzu kana da dama shay'an fasha sai ga mutum kawai yana rabuwa da tuba mataki zuwa mataki ila an tansaliha min qalbihi iradatu tawbati bil kulliya har a waye gari a zuciyarsa babu babu alamar tuba ko daya kamar an zare masa manufar tuba a zuciya kamar ka san ake zare ake zare dabba daga fata ake zare fata daga dabba sai zaman to kawai ana ja tana fita ai kun da ake yin salka ko to masha Allah to to kamar haka sai zaman to yana ƙara ƙarfafa cikin sabon Allah to kuma tuba yana ƙara yin nisa daga yin tuba sai ga kawai gani yake shi ai yanzu komuli a sonnashi ai mutuwan ma ba ta ziyartarsa fecetar nan da gaba zai soson dizan da kuma yanzu ne ke fansan kan kaga akwai saura akwai daji shi kuma bai san bakin fansan kan bane da ta haƙi yama ina ina ba ta kun fahimta sai ga kawai lokacin tuwa bai yi ba shi yasa Allah ya ce alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم wato kasirun minhum fasiqun wai lokaci bai mutane ba a ce sun sun shiga cikin tattayin kawunan su har yanzu bai kamata ba kai da kai shekara da shekaru a duniya baka gano cewa ya kamata ka koma Allah subhanahu wataala yanzu in ka doka mafiya yawan masu dara latti zawa ne ba ka mani mafiya yawan masu dara latti zawa ne kuma yanzu bincike yana cewa mafiya yawan mazinata ma'aurata ne masu iyali ne ma'aurata ne wani ma da ɗiyari da komi wallahi ta gaske mutum yana zina kuma yana ganin wai shi dole sai da yaje sai mutum kammalalle sai irin su hafiz likita billahi yana yaudara kansa wallahi Allah ya rufa muna asiri to malaka cewa ila an tansalika min qalbihi iraratu tawbati bil kulliyya har a waye gari an zare masa son tuba a zuciyarsa ba ta nisfuhu falau mata nisfuhu lamata ba ila Allah da za a ce rabbinsa duk zai mutu to da ba zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba fa yati bil istighfari wat tawbatil kadhibin sai yazo da tuba da kuma istighfari na mutanen banza na kai makaleta bil lisani bi shay'in katir sai zaman to tuban da yake yi da baki da ba da zuciya ba abin da ke sa kawai ya ya karaya shi ne ga mutane suke aikin da sabon ya mutu wani ga ciki ya mutu ko wani abu ya same sai ga kawai ya dan tuba kwana biyu sai ga shi ta katan carbi ana ta istighfari a mota ma an kuma sanya su da sana ta saurare ko mahir ko shoren ana idan zaman rasuwan kuma wata ya riska ta yi mai misali kuma shi kenan an koma gidan jiya ya manta dama ba a tuba tuban gaskiya ba sai ba a tuba tuban gaskiya ba aka ce duk wata tuba don wuya ba lada duk wato dan wuya ba lada ai abinda Allah ya kira shi ne tubu ila Allah taubatan nasuha tuban da baka tunanin za ka koma cikin wannan sabon Allah to su eh masu irin wannan zaka ga istighfarin su kawai da baki ne kawai kuma na makareta ne ba a zuci akwai da zai shi Allah mun tuba Allah ka yahe muna amma wallahi yau in ya samu damar yin zina kuma zai koma kuma ana istighfarin ai kaga wannan istighfarin mahaukata ne kenan ko wani istighfarin masu yaudar kawunan su ne wa qalbuhu ma'qudun bil ma'asi yana istighfari amma kuma ana ta shirya wani sabon Allah ana shirin kuma ayoyi yanzu fa ta kai akwai wanda fa zai zai dauki yariya ko zai kawo wata hotel ya je ya mai ayo iskanci a dawo wallahi akwai wanda duk weekend sai ya je mai yayo bartaya duk weekend kai yanzu an huce ma waye mai fa akwai wanda Saudiya suke tafiya wa Saudiya wanda ne iskanci Saudiya ba mutum zai je aikin hajji ko umara amma da wata niyya ta bartaya musamman irin shekaru shekarun bayan an yi hatta cikin larabawan fa an yi wannan abu fa za ga irin mutanen iran da da da da da da yaman da suke da yan shi'a in za su zo aikin hajji sai su zo da da yan mata kawai sai a zuwa ta ɗora wa laraba aure da su ana auren mutu'a ta shi addini mai daɗi ilamun dai lokacin aikin hajji ne kawai kamore kawai ta koma ta shikenan kawai Allah ya rufa asiri Allah ya rufa mun asiri to idan mutun ya zamanto yana fadin ya tuba a bakin a halshen sa amma zuciyarsa kuma tana tana ƙara dogewa akan sabon Allah tana ta ƙara plan tana shiri akan sabon Allah to wannan istighfarin makareta ne eh istighfarin munafikai ne maƙaryata ne musirrun alaiha kuma yana mai dogewa akan wannan sabon Allah azimun ala muwaqa'atiha yana mai azama akan abukawa cikin sabon Allah famata amkanahu hadha famata amkanahu duk lokacin da ya samu dama zai fara cikin sabon Allah duk lokacin da ya samu dama an rasu abokinsa ne suke sabon Allah tare sai ya rasu sai ga an koma an koma Allah an koma zuwa jam'i ko ana ana sallah cikin mutane ana ana istighfari ana tasbih da an zaka to ayi annabi salati ayi addu'a da ka zo a ce mala ayi addu'a nan kuma zaka ga ta mai ta mai message kace tana bukatar mulku sai a kira yaro kai ma wance mulku daga nan kuma sai to da larki iske ni shikenan ko nan kuma yi istighfari wada su an yi istighfari wada su Allah ya rufa mana asiri mala ce wa hada min a'zamil amrad wannan abun na daga cikin mafi girman rashin lafiya wa aqrabiha ila al-halak yana kusa zuwa ga kai yana yana da kusa yana kusa da kai mutun zuwa ga halaka wannan abin yana kusa da kai mutun zuwa ga halaka Allah ya rufa mana asiri to kuma ina ganin ne ya kamata mu kwana eh sai mu tashi na 12 sati mai zawa in Allah ya yarda al-maqsud tahtakku sitrullahi ala al-abd cewa idan mutun yana saban Allah to Allah bai ruha maka asiri mm nala zai in mutum yana saɓon Allah, to daga cikin tasirin saɓon Allah shi ne Allah baya ruwa maka asiri, Allah zai tabbin kudo sirrinka, duk masu ganinka da kima wallah sai sun gane mutunan banza kake. Kuma na ba ku dama daga nan zuwa sati mai zawa kowa ya tunani. Mutumin da ya fito a fuska mutumin kirki ne wa al'umma, amma kuma can yana wa Allah sa'o a ƙarshen al'amuransa ya ya kasance. Ai, akwai misali garin nan suna da yawa eh cikin ƴan siyasa cikin ɗaliban ilimi cikin masu kuɗi cikin waye duka akwai su suna da yawa buhu buhu ne zaka samu ba eh buhu na zaka samu to Allah ya kare mu da yin saban sa Allah ya tsare mu da yin saban sa mun karan mun fahimci a darasin mu na yau a ya karanta da mu ababe guda biyu cewa yin saban Allah na jayo ka abka cikin wata musibar ta saban Allah dai kenan ko kamar da yin aikin alkhairi na sa mutun ya afka cikin wani aikin alkhairi abu na biyu yin sabon Allah yana raunar da zuciya har ya sa mutum ya kasa tuba abin da ake cewa tuba nagartace har mutum ya mutu cikin wannan sabon bai tuma Allah subhanahu wataala ba to Allah ya kare mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya ya kuma gafarta mana kurakuran mu wannan kasar ta mu Allah subhanahu wataala ya kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan damanar da take fuskantar mu Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikinta Allah ya sanya albarka a ciki abinda ake tano ake tanoma da da meme ubangiji ya tsare mana shi ya sanya alkhairi sa da albarka sa a ciki Allah ya sanya a ci amfanin abinda aka shuka Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya gafarta mu iyayen mu kurakuran su Allah ka gafarta mu iyayen mu kurakuran su ya Allah ka hada kawo na ɗan ƙasar nan baki daya ya Allah duk mai son fitina a cikin wannan ƙasar Allah kai mana maganin sa ya Allah abinda ya gagare mu Allah kai mana maganin sa Allah duk abinda ya gagare mu Allah kai mana maganin sa ya Allah duk mai bukatar ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka ilmantar da mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a zuriyarmu Allah ka sanya albarka a iyalinmu Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a iliminmu Allah ka sanya albarka a ƙasarmu Allah ka sanya mu wanye lafiya Allah ka sa mu wanye lafiya Allah ka sanya ƙarshen al'amarinmu shi da haɗuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh